cewa to dangane da ma'anarsu da daga ina aka rufe su larabci ne ko ko akwai na wasu lafuzan a cikin qur'ani wanda yake ba larabci ba kuma larabawa suna da ƙabilu da yawa wata ƙabila ce qur'ani yake sauka da luggarta da harshenta a mafi yawa akwai harsunan wa'annan ƙabilu daga ƙabilun larabawa a qur'ani to shi ne wanda za a magana a wannan ikibir a cikin abin da yake ya koma ga lafazza na qur'ani akwai jaridi magana akan jaridi wasu kalmomi na qur'ani wanda ba koyaushe ne ake yawaita jinsu a zance na larabci ba dukan zo a zance na larabci amma ba koyaushe ne ake yawaita jinsu ba wanda shi ne ake kira garidi garidi alfazin qur'ani jamma shi ko garidi yana da yawa tsarai a cikin ƙur'ani akwai lafuzza waɗanda suka garibai a cikin ƙur'ani da yawa amma koyaushe in kana so ka san fassarar wannan ko ma'anarsa sai ka koma da wanda aka ciro daga larabawa da wanda aka ciro fassara daga sahabban annabi rawanullahi alaihim ajma'in da wanda aka ciro daga manyan tabi'ai da wanda aka ciro daga manyan malaman minta kuma misalin abin da yake garibi a cikin ƙura'a. Ina la ya'lamun al-kitaba illa amaniya. Amani din nan ba lafazi ba ne wanda ake yawan jin sa a zancen larabci. Me ake nufi da shi menene mufradinsa? Menene mufradin amani ne? ma'anonin amani guda nawa ne amma anan da aka ce la alamin alkitaba illa amaniya wacce ce daga cikin ma'anar ake nufi to anan dai wato ana nufin zara karantawa ba tare da cikakkiyar fahimtar ma'ana ba wanda wannan suka ne aka yi ga yahudawa amma koyaushe wanda ake fada shi qur'ani العبرة بأمور اللفظ لا بخصوص السبب أنا إسلامي ده جماعة واللفظ إذا ما مسلمي يزمو بعضها مكاشي سيئن دكا با مسمى أنا القرآن مداني من القرآن يكي لولا ده جليل حقيقة تبين ديك تبين كل شيء إذن من ينجيك أبوه sai ga wanda yake babba saboda kare mutane sun nuna komawa ga musulunci cewa komai suna neman hujjarsa a cikin addini da sai ga wanda yake babba amma babban fa a duniya ba ilimin addinin ba in ya zo yau mutane magana kafin ya je sai ya kokari ko samu wani ko abin da a faɗa masa ko wata aya ɗaya ko hadisi ɗaya ne ya shafa abin da zai in ya zo ya kawo wajen ya dole cewa ai tafiyar duk da yake tare da addinin ne shi ma ya ka zo lokacin ma abin da zai kawo ɗin bai dace ba ko wanda zai kawo ma da kyan zai kai saboda da nan iyaka nan ya sani to kaga ya koma kenan ana aiki irin na yahudawa kenan shi ne la ya'lamun alkitaba illa amaniya in da ka karanta qur'ani ka sanna alaka ka za ka karanta tun farko har ƙarshe ba wata bukata ta ka ta tashi a faɗa ma wata aya wadda yake tana da wata munasaba ko ko shi wanda ya faɗa ma yana hangen tana da munasaba da wannan da ta tattaka ba yanzu ka sa mutane a gaba tana karantawa wannan ya yana nata kabili Allah ya sabar kana gani ai kai na ka gana kai na ka bai a tsaya a karanta illa la la min alkitaba illa amaniya kai ya gano ta yi aiki a kallo to haka nan kuma ya amahuna shi ma yana daga lafiya wanda suka gari bai a ƙur'ani wanda daga amiha ne wancan amaniya suna ce shi gati min ta haljumo ilona wannan ko ya ana hula fi'ili ne murari iya ne ta an rafa shi ga jama'ar maza wanda asalin fi'ilin daga aliha ne na rufa aliha ake cewa ya amahu ne ma'anar ya amahu na suna kaitawa ya taraddadina ya taraddadina suna kaitawa haka nan kuma tad'u lana rabbaka ya khuruj lana tad'u lana rabbaka ya khuruj lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa sumiha wa adatiha wa basaliha to shi da tsoro shi ma yana daga lafizza wanda yake sun zo da ribai a cikin qur'an lafazin sulu shi yasa ma sai a ga in ba a wannan kissar ba ba inda lafazin tuni ya zo a ƙur'ani inda a wannan kissa ta bane isra'ila ba to wata fihim man sa'ahul manni wassalwa wa arahul tuni wal kissa'u tuni wato anan malamai da yawa suna fassara shi da yaki to haka ne kuma kana salihu kana salihu safwanin alaihi turabun fasadahu wadilun فتركه صلبة إلا فتاو كتنسل ما سوين أيكي بابا الله بك daga kamar dutse ne wanda ya tafa ƙura ta lullube shi ta tsara ta yawa a kansa in ka gani sai ka ce ma a iya yin shuka in ka ɗauka ma sai da yawan ta tsara a kansa wanda ƙura ta kansa na a iya yin shuka ma ta fito amma me yake faruwa da an yi mamakon ruwa sai ruwan nan ya wanke duk kasar da take kan dutsen sai zama sai dutsen fa da shi ya fito fili ba komai ba ga dare na alashin ilmin na kasabu haka ma duk wanda yake aiki ba don Allah ba akwai ranar da za a yi ruwan da zai wanke duk wannan aikin ba ya nemi aikin ya rasa da Allah ba ya zai yi don Allah tafiyanin dutse wanda ya tafa wanda huda shi yake da wuya a ce an huda shi da wuya shi ne tafiyanin الخير حسنا جنفا فمن حاف من موس جنفا وإثما فأصلح بينهم جنفا كركتة كركتة wanda yake jin tsoro cewa shi wanda yake yin wasiyan nan ya fi karkata da wani daga cikin magabansa ko waɗanda zai wasiyar yin wasiyan ne don ya rage gadon wa'yansu wanda shi ba shi ya fi so ba ko ya tsaya ya kokarin gyara tsakanin su ta wannan ya abu mai kyau ba a ce ya uba zai ba ɗansa abu ko ya ɗan uwa zai ba ɗan uwansa abu ka shiga ta hana ba a'a ba haka ba ba haka ba ne inda an fahimci cewa shi ɗin da yake nufin ya haka don wata karkata ce don an shiga an hana an gyara ɗin an masa wa'azi cewa duk ta ya'yanka ne ko duk ƴan uwanka ne ko duk naka ne bai kamata kai haka wanda ba ta fifi ta wani a kan sauran ba sauran ka da haka ayan nan fala isma alaihi ba ake yayi laifi ba yayi abu mai kyau ne abu ne mai lada da yawa na ya riga tanin mutane a koyaushe abu ne mai kyau da sulu haura musamman kuma kan gyara tsakanin waɗanda suke yan uwa akwai zumunci tsakanin ƴaƴa da uba ko tsakanin ƴaƴa da uwa ko tsakanin ƴan uwa a yafi komai lada to haka nan kuma wala ya uduhu hujjuhuma sahal aliyul azim na surat ila ayatul kursi shi la ya udu sunnan yana daga garidi a qur'an sai ya sa la'allaka lissafa biyu ko uku a qur'ani sai ka kasa ya udu din da wannan ta ayatul kursi da ta ya kace ka kawo ya kafa sai ta nemi tawwa ko farba ya'udu inna shi ma yana daga garibi a qur'ani ma'ana yusilu akwai ada ya'udu akwai ada ya'udu akwai bambanci tsakanin su akwai ada ya'udu wanda wanda yayi ne shi yasa muradu in yazo da ya'udu ya'udu akwai kuma ada ya'udu wanda shi wannan ya ne shi yasa muradu in yazo da awar ya'udu ba na ya'udu dai ya'udu baya a gare ta yana ƙara rikitar da kai saboda kai mahallin tsoro amma ran misali wata Allah ba wani abu da yake nauyi a gare su ko ne zan yi sanar wa ta'ala yana yi ne ina ma'amru hulu sai ni za ina ma'amru na sai ni za a Allah Allah ko na lahu kun fa yake ko haka nan a hadani a hadani ai mutum zai a hadani mutum za ta a hadani amma salatin gaira مفاتها ولا متهزات أحدان فإذا كنا فإن كنا أحدان ثم فينا وما جزا نفذا نستدري بيع القرآن يسا بس زيد ويابا فتولن لسورة النساء أتينا سورة المائدة تكون مسلمين غير مساكين ولا مستهزي أحدان وما باعوا aka ce a kawo na uku ko na hudu su so gaba ya gagara wata yana daga garibu a ƙura'an wato hujjulu aboki wanda ake lizinta to a nan hujjulu an sake shi ne a wato ake jan'insa da ahadalu saboda ayan fi'ilu sai dai ana yin jan'insa da ayan af'alu to a nan wato ana nufin waɗanda yake za ku bayyana soyayya tsakaninku da su ku zauna tare da su ba tare da aure ba ko namiji ne ko mace da ana ce da su hujulu rajulun hujulu haza hujulu fulanata wannan abokin yanka ne wato wanda tana tare da su ba tare da aure ba ko hazihi hujulu fulani wannan abokiyar yana ce yakan hujulu aka sake shi kan namiji ko mace ana nufin wato wanda ake zaune da su ba ta fuskar da shari'a ta yadda ba ya zama hudun kenan wato ko alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alat ehe ko ala ehe ehe haka nan yana daga lafiya wa'inda suke garibai wanda suke zuwa cikin ƙur'ani domin har su hararsa ta walli wa jihata shadarar masjidul haram shadara din nan shi na lafazi ne wanda yake garibi ehe wato wanda yake nufin jihata jihata wajen to هكذا هو ما أهل لغير الله به وما أهل لغير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أهل وترفع الصوت بالنداء أتقيت تمريا بسرعة جب الدعاء يلقى تا يزني أنا كرا ومن الله أنا كرا ومن جنسي كوانا الجنة da haka aka yanka fa to aka ce wannan ma haramun ne kuke to shi ne ake cewa wanda aka kunyata domin Allah yayin yanka haka ne kuma la fadirin wala bikin ayamin mai mazalik fadin wadda yake ta tsufa haka ne kuma sakina wato ya fiye kuma tabutu a yata mulki an ya fiye kuma tabutu fi sakina tun ne rabbitu wa baki ya tun min ma tarafa ali musa wa ali haruna to sakinatun din ne shi ma wato garibin ne to haka nan wa in kana rajulu ya rasu talalata talalatan dinnan shi na lafazi ne jaridu shi ya sa ma tsakanin sahabbai aka samu yawaita bincike daga sanin me ma'anar talalata har a sabbin umar yake cewa ban taɓa yawaita tambaya ga annabi ba sallallahu alaihi wa sallam akan wani abu irin yadda ne yawaita tambaya gare shi game da talala talala har zai a ƙarshe ya ɗauki hannunsa ya tsora a bayana ya buga ya ce ya umaru yanzu ayar da ta sauka a lokacin bazara ba ta ishe ka ba ayar ƙarshen suratul nisa'i yastaqina qul allah yusikum fil kalala to wa haka nan fatarata saldan saldan suna lafazi ne garibi farada ne ma ko a qur'ani to haka nan kuma wa atin nisa a sadqatihin na muhula fa in inna lakum aysan min hulatan fa kulu wa ni amri'a muhula abin da yake an bayar ba da wani abu wato ba da cewa an zo daga baya ana kaza da kaza ba shi ne muhulatu haka ne kuma zalika liman hasiyal anata minkum anata din nan lafazi ne jaribi wato wahala ko kuma abin da zai sabota wahala kamar zina kenan kuma a baki ne sabota wahala a duniya da lahira ake kiranta anatu to haka ne kuma fasila wanda yake nufin bayan yake bayan kallon da zuwa to wato wanda yake daga tsakiya mai kaurin nan wanda yake daga tsagar kallon da dunan to shi ne fatini shi ake kira fatini wato shi bai kallon da dunan akwai abu uku akwai ƙirƙiriyar shi ne baki ɗayan bayan da ya rufe bayan banda wannan na tsakiya wannan na tsakiya sai mai ɗan kaurin kaɗan ana ce da shi fatini akwai kuma ɗiga da yake bayan kallon da dole to shi wannan ana ce da shi mai kere shi ne mai kere da kuma mai kere haka nan kuma ya kana Allah ala inna Allah kana ala kulli shay'in muqita to muqita shi na farda ne ba wato shi ne mai tafi da mai ciyar da kowa mai ci da komai komai da irin tasa bukata kowa duk wani abu na halittu ko menene da abin da yake bukata wajen zamansa to Allah shi ne mai baiwa kowa abin da yake bukata to haka nan wallahi arkasahum bima kasabu kuma la kuntum munafiqina fi atay wallahi arkasahum bima kasabu aturidun an ta'duna na Allah a arkasahum ya kaskanta su ko ya tsaike ta su ya yi tsaike da su haka nan wannan ya hajji fi sabilillah ya girki da muradawan kasiran wasa'a muradawan garin da zai yawo wanda duk ya bar wani waje don Allah to Allah ko zai hore masa inda zai zauna ya rayu ya duk abin da ake na rayuwa a haka nan kuma inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ina ne mawqutan farda ne ba ne ne ta qur'ani shine kawai wato a bakke da wakaci ita sallah tana da wakaci mutum in ba ya yi sakaci wakaci ya wuce sai ya zama ya yi laifi babba wata sallan na cewa aka yi ba na bari kai ba sai yake ta gaba daya amma in ka bari har lokaci ya je wajen karshe sai ya zama kamar ta yi asara komai naka ne allazi tafutu salatul asari kallazi yutira ahlahu wa malahu wanda bai sallar da asar ba har sai rana ta da rana ta fara ja annabi sallallahu alaihi wasallam yake kamar yayi asara komai naka ne ya rasa iyalinsa ya rasa dukiyarsa gaba ɗaya ya yi asara komai nasa a sallah tana da wakaci a yi ta wakacin ta ko ko bismillahir rahmanir rahim وله صلاة ومساك وله صلاة وله صلاة قال الله بدا رفع عليه وله صلاة ومساكحات سبات قوامين قانتات
ذاتك الذين تعالى تعطيك ووقت نفي وآية بصيرة وآية مشهورة الصغيرة بالتالي يجري منكم شيئان مقلدين خالق الجنان
يا رسول الله haka nan kuma yana daga lafizza waɗanda suke garibai a cikin ƙur'ani a sanin jaribin nan a ƙur'ani shi ne farkon abin da yake kan mai son ya san tafsirin ƙur'ani shi yasa jaribin ƙur'ani yake yana cikin fannonin da yake aka fara ajiye littattafai da yawa a cikin tun a ƙarshen zamanin tabi'ai na aka fara ajiye littattafai da yawa a kan jaribin ƙur'ani har ya kawo zamanin wanda suke bayan su ya kawo zamanin aka fara ajiye ma kuma littattafai a kan garibin hadisi irin su na ibn shimal su abu ibaidata yanzu zai zamanin irin su ibn kutai bata wanda duk ya yi a fannonin guda biyu da garibul qur'ani da kuma garibul hadisi to shi dai sanin garibi wato sanin lafizan qur'ani shine farkon abin da yake wajibi a kan ma mai son ya san tafsiri domin wanda nan gaba a wannan littafin shi Allah ya faɗa yabda fil afradi bil lujjati min tafsiri ya fara tsayawa ya duba lafizza ɗaiɗai da ta zuwa ƙur'ani ya dubi ma'ana kowane lafazi sannan kuma ya duba wato dangane da lugga ya dubi ishtiƙaƙin sai da littattarufinsa sannan kuma wajen ya dawo kuma magana tarkibi ya koma ga nahawu ma'ani bayani da sauransu sauran ilimin da ake dubawa to shi yasa shi ne garibin qur'ani yake da muhimmanci da littattafai nan da yawa ga alketa garibin qur'ani na sananta abu zir'atan iraki nan da yake alhamdulillah atamma alhamdu ala awadin azlat al abdi wa ba'da fal abdu la ya ayyan ila gariba al fa'il qur'ani azma to to yin salati yana cikin irin wannan lafazin lafazin a hasana ko muhsana ko abin da yake kama da shi ya zo a qur'ani a bisa ma'anoni daban-daban akwai inda aka yi amfani da lafazin ihsan ana nufin yanci ana nufin ɗanci in an ce wannan musana ce ana nufin wadda take ɗantacciya ba baiwa ba kamar wal musanatu min allazina utul kitaba min qablikum amma lafazin musanatu ne ake nufi ana nufin wadda take ɗantacciya an yi amfani da lafazin musanatu kuma a ƙur'ani ana nufin wadda take mai miji mace mai miji kamar wannan sanatu minan nisa illa ma malakata imanukum wannan ana nufin mace mai miji an yi amfani kuma da lafazin min sanatu ana nufin mace yadda take kamanniya yadda ba ta ɓanna min sanatu gaira musaki hatim wala mutahizati ahadan an yi amfani da wannan wannan sanatin ana nufin yadda take kamanniya ba wai wanda take ba baiwa ba ba kuma wanda take mai miji ba shi yasa kowane lafazi na qur'ani in ya zo a yi amfani da ma'anarsa a nan wajen ta a ce za a ɗauko ma'ana ta wani waje a ce lalle a nan ma ai haka ake nufi a'a kuma shi lafazin nan na a hasana yana cikin wa'ansu lafazza su uku ne a larabci gaba ɗaya yadda dukkan su suna zuwa da awan af'ala ne amma sunan fa'ilinsu ba a cewa muf'ilu asali a tsarin larabci duk wani fi'ili da yake ya zo da awan af'ala in an tashi kawo sunan fa'ilinsa ya za a ce muf'ilu za a ce akrama za a ce mukrimu asana muf'ilu azaba muf'ilu da sauransu duk amma su wa'annan kalmomin guda uku su ba haka ake faɗar su ba sunan fa'ilinsu ba shi af'ala ne amma an tashi kawo sunan fa'ilinsu ya ce muf'alu a hasana فهو مهتم با مهتم با في ندين الفجا فهو ملتجئ في نأكل أصحاب دسل فهو مصحب wato a su wa'annan guda uku nan ba su da na huda a larabci gaba ɗaya iya tafi kenan guda uku a hasana fa huwa muhsanu alfaja ma'ana alfaja wato ya gamu da mummunan talauci ya rasa gaba ɗaya fa huwa mulfaja ya zama bai da komai a Allah ke to asaba ma'ana asaba kuwa ya yawaita surutu mai surutu ne ta huwa muthabin shi ne surutu mai ƙwarar muthabin ke su ke nan guda uku to mun salatu shi ne ko ko musafi hafi wato mata masu ɓanna tsakanin su da zama akan saki musafi hafi ana nufin mace yadda take mazinaciya akan saki lissafi hatu akan mace yadda take wato mai cewa ma ita ba ruwanta da namiji sai mace kamata na ɗigo to ana sakin lissafa hatu akan dukkan wannan haka nan kuma fantiru sulatu na yunfiru jami'a to sulatin ɗin nan yana daga gare da qur'ani wato mutasaddid kenan haka nan an nisa rijalu qawwamuna ala nisa'i idza fawala Allah ba'arahum ala ba'ar to qawwamuna wato masu kula haka nan fasali hatu qanitatin hafizatun lil ghaibi wa yahfizullah qanitatin muti'atun li azwajihinna duk mace ta gari za a samu mai biyayya sai ga mijinta ba za a samu mace ta gari wadda ba ta bi ga mijinta ba idan mace ta bar miji ga ta bar biyayya ga mijinta to ta bar salaha fasalihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi wa yahfizullah ko haka nan man yuridu Allah fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a jaraba wanda Allah yake nufin sai masa azaba to duk kokarin da za ka ce ka shirye shi ba fa zai shirya ba an riga an rubuta shi an riga an rubuta shi a ce wa'anda sai an masa azaba duk abin da duk bayanin da za ka masa ba zai ba zai ji ba haka nan ayatu zahiratu shahira haka nan kuma ayar hurmat alaikum maitatu waddamu wala hamil hinziri yadda yake an kawo kalmomi kamar su yal maiquzatu والمتردية والنبيهة وما أكل السبيع إلا بعد الصوت وواجبها على النسل وأن تستقسم بالأغلال فإن الآية تقول لفظة وإن التجريبة وتبدأ وأكل لفظة بأس أن تعمل شيء وأن الآية أنني كيف تجاء القرآن تبعنا فلما يجوز تقول متردية نبيهة بس أنني كيف تجاء كيف موقوزته إذن وآتي بهيرة تبعاتي بتجد بهيرة ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا هان كسورة المائدة تيمان قرشان سورة تيمان سورة إتما ومن آية تقول شكلموني وإلا استجريبة كما بهيرة كلمة تودى من كلمة تجد وسيلة سائبة هامل duk kalmomi ne wanda a nan ne kawai suka zo basiratu wadda yake wato suke tsaga kunnanta wadda da suke tsaga kunnanta suke sun barta ga gumaka to haka nan ayatu mai tsoga ita ce wannan ta farko ita ce suratu ma'idatu da hurmat alaikum al-maitatu wa dam wa lahmul hinzir ko eh A'a, ba wai ana nufin cewa ba a taɓa jin irinsa ba, amma amfani da shi ne yake kaɗan. Eh, amfani ne da shi yake kaɗan. Ka ga wani lafazin a Ƙur'ani, ai sai ka ga a Ƙur'ani ma an maimaita shi. Ai akwai kalma guda ɗaya a Ƙur'ani wanda yake tafi dubu a Ƙur'anin ko waje daban-daban. To amma irin wa'annan da ake cewa gari da sai ka ga a Ƙur'anin kai cewa ɗaya su guri ɗaya ma kawai suka zo. sai da sana za ka ce ka kawo kamar a waƙoƙin larabawa na zamanin da ƙur'ani ya sauka ko kafin saukar ƙur'ani ko don da sannan ka kawo sai ka ga sun ma ya samu ba ba masu sauri zuwa ba ne shi ne ma'anar zama wasu gariri amma ba ma'anar zama wasu gariri cewa ba larabci ne ba ohun larabci ne ba kuma cewa ba taɓa jin su sai sannan ba amma abin nufi cewa jin nasu ne kaɗan ƙwarai an ji su amma jin kaɗan ne yanzu jin kaɗan ne shi ne ma'ana zama wasu gari ne kaga matsalan lafazin abu wa ta shafar wa abba sai da abu bakar siddiq ma aka tambaye shi me ma'ana abu yake shi kansa bai sani ba yake shi kansa bai sani ba amma kaga ai larabci ne larabci ne ba wai ba larabci ba ne to amma bai cika yawan zuwa ba ne a zancen larabawa to yau بسم الله الرحمن الرحيم ايه خالق الإصباح كيف يعني كيف تنبغي الصفر والنطق والنطق والنطق haka nan kuma an tussala na ce wadda turbihi an tussala an tussala na sun da na fasa na nasa shi na wata yana da gari da ƙar'ani wato a yanke ta ko a ɗaure mata tsammani saboda ayyukan ta nuna nan ya zama ta yanke ƙauna ɗalin da bawa zai zama ya yanke ƙauna daga samun rahama to ka gargaɗi bayi su tuna wannan wakacin bawa ya gudu kai ya faɗa irin wannan matsayin lokacin da za a tabbatar masa cewa ba shi ta ba rahama ba shi ba rahamar Allah to ba ya aiki a yanzu kada ya fada wannan matsayin to a wala ya jiri mallakum shana ahli qawmi an saddukum an al-masjid al-haram ba ba iyayya shana ahli daga shari'a ya shana'i يسألونك ماذا أهل لهم إن هن لكم طيبات وما علمت من الجوارح المقلدين وتجرى المقلدين وقوى إن تلك سيئة كاماوة سيئة تاسو وفروتا سكاما ko wanda yake an koya musu yadda za su taso wa farauta su kama su kawo mai su to wato mu'allamina in an ce mu'allamina in an ce mukalladina ya zama mu'allamina an sanar da su ya za su yi farauta to hakanan inna Allah faliqul habbi wan nawa wato faliqu din wato mai bayyanawa mai bayyana hakanan qilwanun duk wannan a tsayin shiga cikin suratul an'am zarba zarba hakanan kuma walla walla na nazzalna ilaihim malaikatu to ولهم لا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ولهم لا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا قبلا جاسو جاسو أشو كومي أيوم magana cewa gaskiya ne abin da ake faɗa muku wanda yake Allah ya nufa cewa kafiri ne zai mutu da kafircin to inda a ce komai komai na halittar nan zai buɗe baki ne masa magana da abin da yake mutum da abin da yake ba mutum ba da abin da yake mai rai da ba mai rai ba zai masa magana cewa abin da ake faɗa ma gaskiya ne to ba inda za a yi imani inna allazina haqa alayhim kalimatu rabbika la yu'minuna wa law ja'akum kullu ayatin shi ne hasala alayhim kullu shay'in qibalan ga su ga su shine ma'anar qibalan muqabalatan ga su ga su komai komai ya musu magana cewa abin da ake faɗa musu gaskiya ne ba za su imani ba to shi yasa duk neman da suke da cewa a kawo musu aya ba za su imani ba domin na malaka inda Allah ma yushirukum annaha idza za'at la yu'minuna to haka nan wani malam ani halila kan wa farsha Allah ya halicci dabba wadda za ta iya ɗaukan kaya da kuma wadda ba za ta iya ɗaukan kaya ba a cikin dabbobi na gida to shi ne ma'ana hamilatan to wa farshen da kuma wadda take bin ƙasa wadda yake take bin ƙasa wadda ita ba za ta iya ɗaukan kaya ba to haka nan wala taqtulu auladakum hashyata imlaq to imlaq ma'anarsa talauci ko bukata ko ku ce za ku kashe ƴaƴanku don tsoron talauci ko ku kashe ƴaƴanku don tsoron talauci to a maz'uman wato wanda yake abin aibatawa ko abin zargi an shiga suratul a'raf kenan ala harijin ha ha maz'uma a hawaya wato wancan din bai gama da suratul an'am ba wannan hawaya daga suratul an'am ne illa ma hamalat zuhuruhuma aw la hawaya aw ma talaka bi azmi to hawaya ma'anarsa hanji wadda take mai nannaɗewa hanji wadda take mai nannaɗewa haka na rishin kadar yana alaikum rishin kadar yana alaikum libasan yari sau'atikum wa rishin wa libasu taqwa zalika hayya rishin dukiya ko abin da yake ado abin da za su ado da shi haka nan hasisan wato gaggawa mai abin gaggautawa ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق كي هكونش تكالم افتح ما نسى كي هكونش هكذا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا a ƙarshen suratul arafi da'ifin mai sauka da yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha menene na cewa wajen tambaya tambaja sat min husnata ashrata ayna ta bubbuga ta fajjarat ma'ana in baja sat in ta fajjarat haka nan wa izna taqanal jabala fawqahum a ɗagawa ɗaukakawa yayin da muka ɗaukaka dutse burbushe su bari isra'ila masu taurin kai ne ga shi a sun ji zancen Allah fa amma tare da haka suka ce su da za su karɓa taurar ba da Allah ya aiko musu da ita ko da aka ɗaga dutse burbushe su kamar zai faɗo musu sannan ne suka ce sun karɓa sun karɓa haka nan kuma wato ya kuma suratul taubati إنما النسيء زيادة في الكفر wato jinkirta watanni masu alfarma a jinkirta watanni masu alfarma shi ne nasiyu
Thank you. تركبوا تركبوا في الإسلام نستطيع أن يعين أيضا أيضا برام أتحكى لأسباب مع النبي إلا يسيئون أمر المسلمين
haka nan yana daga kalmomin da yake dogo a cikin qur'ani wanda suka gari ba kalmar shawai a kan da aka kallafin tulharbi فشرد بهم ما خلفهم لعلهم يذكرون كسورة الأنفال كما كان الشريط بل بتضيع لما بعد أساس الوقاية وفي معنى الشريط كبعد صورو كبعد صورو صوران بزي حنا samun nutsuwa a zuci da zama na abu sai ya rasa nutsuwa a zuci gaba daya shi ne ma'anar tasharidi kenan idan ya rasu Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya dora ka kan kafiran nan ka kama su a wajen yaƙi to kai musu misaya kai musu misali wanda zai sa duk wani kafiri ma na duniya a ji tsoron ka kai musu abin da zai kawo wato tsoro tsoron ka a cikin zukatan duk wani kafiri na duniya to haka nan kalmar madaratu na suratu taubatu na wajibi na marja'a na madaratu to ma magaratin din nan shi ma mufradi wato inda yake cikin dutse kogo wanda yake a cikin dutse da za su same shi na wannan ilaiki da aka ce su ne afkanin da aka ce su zo su tafi yaƙi a maimakon su tafi yaƙi sai su gwamna sai su su shiga cikin kamar gaban nan su duniya ba sa son su je yaƙi to haka nan kuma ala ilahu yusmina sudurahum su suna juyar da kirazansu yadda hasilin mafi dogarin kowa daga manzo sallallahu alaihi wa sallam da sun da yake karanta qur'ani shi ma da wannan sai suka yi munafiqai ne da kafirai a cikin su a cikin su wato a cikin suratul hud ne a cikin suratul hud to haka nan kuma ma zuba an rabuka ne ya tsali ga wata shi kuma wannan suratul yunus ne ya azuba ya to fita ba wani abu da sanin sai ke fita daga sanin ubangiji wani abu da ya fita daga sanin Allah subhanahu wa ta'ala haka nan kuma la jarama la jarama wadda ma'anar ta haƙa wajen malamai da yawa sun fassara ta da cewa haƙa abinda ake nufi da ita gaskiya gaskiya haka nan kuma za a fi ƙauniri ya fara'una ilaihi sai wasu da ya fi wato suna gaggawa suna gaggawa zuwa gare shi haka nan kuma cewa ga amurla ya fara tallure fara wato ya bubbugar da ruwa haka nan kuma kala hawa ya mai a cikin da mai tsanani mai tsanani shi ya da a cikin wata hudu wala ta tsanani nan na gina gana mai karkata ba sanawar kano wannan wani irin fi'ili ne wanda shi ya fita wanda ake amfani da shi ya fita daga tsari saboda ga shi ya zo ba ba harfin harfi a ainihinsa ba harfin harfi alamunsa amma kuma ya zo rakanawar kano ta ana ya kano wanda ka'ida wanda aka sani shi ne cewa sai fi'ilin da yake ainihin halƙe ko halƙiyar aini ko halƙiyar layi shi ne ke biya haka wanda wanda ke ne shi ya zo an ce saboda akwai masu cewa da kulawar kano amma akwai masu cewa kuma da kulawar kulu to a wajen marin su aka amfani da marin masu cewa da kulawar kulu amma wajen murari iya su aka amfani da murari iya wanda suke cewa da kula rasula wanda su murari iya za su cewa kano kamar sharila ya sharabu ke ne haka ne wasu nan ce ne ya nemi wadda take ta yi kama da gona haka ne wasu mutaka wasu dalar na mutaka wato gurin da ake cin abinci gurin da ake gudula a ci abinci haka ne wa ana biyu wa iyin ni ne namun cewa ne da shi ce iyin na namun ce haka ne kuma kaɗera ne فهذه لهم من قدر أن يتغشى وجوهكم النار وتغشى سورة إبراهيم وهو يعطي موجود ويعطي يعطي قدس قدس يمضي يتميك فرفتك قدس kamar sa wanda yake da ita farfasa wanda yake yana cikin ta farfasa haka ake sawa a wasu ɗan wuta a tufafi da shi da haka ake nufi tufafi sawabi lallai ƙadura ne ta ga shayi jiya hazumin nar يرضي الله كل نفس ما كسبت حتى لو سمع الآن حساسا قال كل أكل عزيز الآن حساسا حتى أنا رأيت أنك حساسا بهذا يا بينا يا بينا أما da abuwan da yake kamar an ɓoye ne amma yanzu kuma ya fito fili kowa ya gani ya fi kalmar ta fi shirya bisa wannan ma'anar fiye da kalmar zahara ko ta ta na ta ta din farada ce ta ta dai ce kai wannan ta ko ko ta ta na a mutara ne ta ta ne ne mutara ne kuma ta shi na ran sallar sura ta ina ne da ta ta ta na da ta na da ta shi wannan ta kawo shi a su gurare ko a cikin sura ta dawo da na a ko ya hari na mutara ne kuma ta ko haka nan kuma yanzu wanda yake ya a cikin surat na hujjori na surat na hujjori abu wanda yake a bisa tsari abu wanda yake ya zo bisa tsari ko ne na da Allah ya bayyana da an ƙasa sai ga ya bayyana shi bisa tsari ne ko haka nan ɗin ba na hannun su ne na surat na ra'adi wato an ce waje ne a cikin aljanna ko haka nan kuma shiya'u shiya'u wato jama'i daban-daban jama'i daban-daban haka ne kama illa kulun yunfi wanda yake ya bushe ya zama kamar kaskan karar ya fitan kasa za a biya ya tsara shi ne kama illa kulun yunfi wanda yake ya bushe ya yi baki bayan ya bushe Thank you.